أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata mana hudu ga watan rajab shekara ta 1442 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma yi daidai da sha shida ga watan biyu shekara ta 2021 miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin al-mu'taqadu sahih wallafar babban malami ash-sheikh Abdulsalam ibn Birjis Alu Abdul Karim Allah ya ji kamalan da rahamarsa yan uwa ajiya idan ba a manta ba mun shiga sabon babi da yake mana bayani game da karamatul auliya karamar waliyan Allah abinda Allah madaukakin sarki yake karrama wasu daga cikin waliyansa da shi wanda mun dan yi mukaddima a takeice sannan muka shiga cikin babu malam ya fara mana bayani ne game da misalai da alqur'ani ya buga game da karamar waliyan Allah madaukakin sarki wanda daga baya kuma zai shiga wasu bangare daga cikin hadisan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ajiya ya kawo mana kissar wasu mutane masu ban mamaki su ne ashabul kahfi wanda suka yi bacci na tsawon shekara 300 da tara a cikin kogo daga baya kuma Allah maɗaukakin sarki ya tashe su suke tattaunawa game da adadin kwanakin da suka share suna bacci wanda wasu daga cikinsu suke ganin cewa baccin yini ɗaya kawai suka yi wasu kuma suke ganin ma rabin yini ne to wannan ko shakka babu ba ƙaramin karama ba ce ba ƙaramin karramawa ce Allah maɗaukakin sarki ya musu ba musamman idan muka duba yadda kissa ta rinka ba mu labarin yadda Allah maɗaukakin sarki ya rinka sarrafa su ya rinka aiwatar da su lokacin da suke bacci yadda ya rinka jujjuya su ya kuma rinka kawo musu da rana ya kuma yi musu siffar da duk wanda zai leko inda suke to zai fita da gudu ne ba zai yi tsawa ya gansu ba saboda kada wani ma ya tashe su daga baccin ko ya hana su jin daɗin wannan baccin da suke Allah maɗaukakin sarki ya yi musu siffar ta yadda duk inda mutum ya gansu zai juya ne ya gudu لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا ملئت منهم رعبا to ban karanta wacce kissa ta asabul kafi a takeice zamu ci gaba insha Allah ta'ala malai ce wa qissatu maryama radiyallahu anha hakan akwai kissar na na maryam Allah madaukakin sarki ya kara mata yarda ita ce mahaifiyar annabi Isa alaihi salam indama jaa hal makhadu yayin da naquda ta zo mata ila jid'in nakhlati a daidai wajen wani kututturan dabino fa amaraha Allahu an tahuzza bi jidhiha Allah madaukakin sarki umarce ta da ta girgiza wannan kututture da dabino litatasaqata alaiha rutaban janiyan domin ƴaƴayen dabino danyu masu dadi su faɗo ta dauka ta ci wa rizqullahi laha radiyallahu anha har yanzu dai zamu fahimci karamar waliyan Allah ta yadda Allah maɗaukakin sarki ya azurta ta bi wujudi fakihati shita'i indaha ta yadda take iya samun kayan marmarin da ake samu a lokacin sanyi fi saifi a lokacin zafi ma'ana kayan marmarin da ba a iya samu su sai lokacin sanyi sai a gansu a wajenta tana ci a lokacin zafi ko kuma wanda sai lokacin zafi kadai ake iya samun su sai a gansu a wajenta tana ci a lokacin sanyi wannan Allah madaukakin sarki ya karama ta da wannan kissa ta farko da malam ya kawo a ne lokacin da dana Maryam ta samu ciki ba ta hanyar miji ba ta hanyar busa daga mala'ika Jibrilu dana Maryam kamar yadda muka sani mahaifiya ce ta Annabi Isa alaihi salam lokacin da Allah madaukakin sarki ya kaddara aka haife ta wanda yake renanta shine Annabi Zakariya alaihi salam lokacin da ta girma ta zama mace sosai wata rana ta fito za ta ɗan je bayan gari ta ɗan zauna ta keɓe ta ɗan rabu da mutane don ta sha iska Allah maɗaukakin sarki sai turo mata mala'ika jibrilu fa arsalna ilaiha ruhana fatamaffala laha basharan sauya sai Allah madaukakin sarki ya turo mata mala'ika jibril shine ruhana din ai fatamaffala laha sai ya juye ya massala ya suranta kansa a matsayin mutum ya zama mutum sauyan wanda yake mai daidaitacciyar halitta saboda idan ta ganshi a matsayin mala'ika ko ta halitta da bata saba gani ba za ta fargita saboda haka sai ta ganshi a matsayin mutum qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya tana hango shi tun daga nesa tun da ita bata saba mu'amala da maza ba wanda bata san su ba saboda haka tun daga nesa ta fara masa magiya dan Allah kada ka matso kusa da ni in dai kai mai tsoron Allah ne ina neman tsari da kai in dai kai mai tsoron Allah ne kai nesa ne qala inna ma ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiya sai ya ga mata cewa ai ni din ba mutun ne da kika saba gani ba ba mutun ne kamar take tsammani ba a'a ni manzo ne daga ubangijinki li'ahaba laki dan Allah ya baki kyauta ta hanya ta gulaman zakiya wani da da yake da yake mai basira to shine sai abin ya bata mamaki tace ta za in samu da bayan bani da miji kuma ni ba mutuniyar banza bace ta za in samu da ta wannan hanya mala'ika jibril ya ga mata cewa inda wannan wani abu ne da ubangiji Allah madaukakin sarki ya so yayi miki zai so ya baki shi ta hanyar kyauta to suna dai wannan tattaunawar ne mala'ika jibril sai ya busa a jikinta yana busa a jikinta wasu malaman sun ce hannun rigarta wasu sun ce jikinta haka dai mala'ika jibril ne ya busa a jikinta so da haka wasu ta dauke sai ta samu ciki nan take to da ta samu ciki sai takaici da damuwa da bakin ciki sai ya turnike ta dalili ko shine mutuniyar kirki ce baiwar Allah ce saliha ce kowa ya riga ya santa yanzu kuma kowa ya san bata aure ba kuma ga ta da ciki ya za a yi kenan duk wanda ya ganta kun san yahudawa yadda suke da wahala su mata kyakkyawar zaton cewa Allah madaukakin sarki shi ya bata wannan kyauta to kun ga karama ta farko kenan da Allah madaukakin sarki ya bata karama ta farko shine yadda aka saba kowace irin mace takan samu ciki ne ta hanyar me namiji amma ita Allah madaukakin sarki sai bata ciki babu namiji kun ga karama ta farko kenan sannan karama ta biyu shine bayan ta samu cikin a lokacin kuma a ranar ta yi raƙuda kuma ta haife shi to shi ne sai ta shiga cikin damuwa ta kai ya ishe ta take cewa ya laita ni mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya ya kai suna ina ma na mutu kamar wannan lokaci na kasance wacce aka manta da ni gaba daya da naga wannan takaici Allah madaukakin sarki ya rarrashe ta ya kwantar mata da rai saboda haka aka ga mata cewa ta gangara ga wata korama can a kasa ta je ta samu ruwa ta sha sannan ga kututturan dabino nan ta girgiza shi malaman tafsiri suka ce kamar Abdullahi dan Abbas cewa wannan kututture ne in aka ce kututturan dabino shine dabinan da aka riga aka sare shi to shine a kusa da ita amma a lokacin Allah madaukakin sarki ce mata wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlati tusaqit alayki rukban janiya ki girgiza wannan kututturan dabina da kin girgiza shi kuwa ƴaƴan itatuwa nunannu za su faɗo ki samu kici shi ne ɗaya daga cikin malamin tafsiri ke cewa tana girgiza shi nan take ganyayyaki suka fito ya yi huda ya fito ya nuna cikin ibtawar ido kawai kuma tana girgiza kawai sai suka zo alamar ɗauke sarki ce kuma akwai ƙorama a ƙasanta ita ma ƙorama malamai suka ce ƙorama ce da take bushashiya babu ruwa a ciki amma alamar ɗauke sarki nan da ne ya tsatsafo mata ruwa da ta samu ta yi amfani da shi wannan duk menene duk karama ce yanzu ta yaya za a ce kututturan dabino bishiyar da aka da aka sare kawai mutum ya je ya girgiza ta ta yi ita ta yi ganyayyaki ta yaya kuma a lokacin mutum su faɗo ya ɗauka ya ci wannan ya saba al'ada to ɗaya daga cikin karama ce da Allah maɗaukakin sarki ya karrama ta da shi a lokacin ta yi naƙuda ɗanta kuma ta ɗauke shi ta mai da shi ta tafi da shi cikin banu isra'ila da shi to wannan shi ma karama ce daga cikin karamomin waliyan Allah da Allah madaukakin sarki ya karrama ta da shi sannan sai kissa ta biyu da malam ya kawo ita ce kissar ita dai na Maryam din Allah madaukakin sarki ya karama ta yadda lokacin da Annabi Zakariya yake yin renanta lokacin da aka haife ta mahaifinta ya riga ya rasu mahaifinta ya rasu sai kasance manya-manyan malaman banu Isra'ila suna jayayya akan waye zai dauki renanta to shine Allah madaukakin sarki ya ce a su yi abinda ake cewa ƙuri'a duk wanda ƙuri'a ta faɗa kansa shi ne zai ɗauki renanta shine Allah madaukakin sarki yake ga annabi tsira da mace su tabbata a gare shi ma kunta ladaihim idh yulquna aqla mahum ayyuhum yakfulu maryam baka nan lokacin da suke jefa alƙalamin su suke yin ƙuri'a akan waye a cikin ziyarar na na maryam to lokacin da suka gama ƙuri'a sai ƙuri'a ta faɗa kan annabi zakariya dama shi annabi zakariya matar annabi zakariya da mahaifiyar na maryam ya da kanwa ina fata an fahimta to sai kasance abin ya zo daidai annabi zakariya shi ke rinta tun tana karama da ta girma kuma sai aka dan gina mata daki a sama a nan take ba ta fitowa shi ke shiga ya kai mata abinci da sauransu ba su malaman tafsiri suka ce a sama ma take to abin mamaki shine duk lokacin da annabi zakariya ya shiga wajen nana maryam dan ya je ya ga halin da take ciki sai samu abincin da yake ba a samunsa da sanyi sai da zafi sai ya ganshi da sanyi a wajenta idan kuma da zafi ne sai ga abincin da ba a samunsa da sanyi sai da zafi sai ya ganshi a wajenta kuma ba shi ya kai mata to shi ne abin ya ba shi mamaki sai ya tambaye ta anna laki haza ana kike samu wannan abincin haka sai ta ce masa huwa min in dillah ai daga Allah madaukakin sarki ne inna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab hakika Allah madaukakin sarki yakan azarta wanda ya ga dama ba tare da lissafi ba to shi ma annabi zakariya daga lokacin da ya ga haka ya ga irin abincin da ba a samun sa a lokaci kaza sai lokaci kaza gashi an same shi sannan kuma ba shi ne ka babu wanda ya kawo mata daga ina abincin yake min indillahi ita ma kawai ganin sa take wannan uwa karama ce ko ba karama ba ce karama ce shi kansa a lokacin yayi wajen shekara 80 bai taba haihuwa ba yayi addu'a yayi addu'a amma Allah madaukakin sarki bai bashi haihuwa ba rabbi inni wa hana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiyan ya ubangiji kasusuwa na sun yi rauni na tsufa kaina ya kama da wutar furfura duk furfura ce akai na ya ubangiji amma duk da haka ban ta ban zama tababbe game da addu'a ka ba har yanzu ina nema ya ubangiji Allah ka bani saboda haka da yaga abin da yake faru a wajen nan Maryam nan take sai ya daga hannu ya ce rabbi habli a وكفلها ذكريا كلما دخل على ذكر المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله رزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة a lokacin sai ce ya ubangiji ka bani zuriya tayyiba innaka sami'ud du'a Allah kai ne mai karba addu'a a lokacin fanadatul mala'ikatu sai suka mala'iku suka kira shi suka inna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin a lokacin mala'iku suke masa bushara to abin da ya gani ya bashi karfin gwiwa roƙon Allah madaukakin sarki shine abin da Allah madaukakin sarki yana na Maryam shine karrama ta dai da wannan abin da yake bata na abincin sanyi a lokacin zafi haka na abincin zafi a lokacin sanyi wannan shi ma ƴan uwa ɗaya ne daga cikin karamar waliyai da Allah madaukakin sarki yake karrama su da ita to ita da Maryam kamar yadda muka sani ita ba annabiya bace ita siddiqiya ce kamar yadda alqur'ani ya tabbatar ummuhu siddiqa kana ya kula ni ta'am malai yace wa qissatu asifa katiba suleiman da kuma kissar wani mutum da ake ce masa asif wasu malamai suka ce shine sakataren annabi suleiman shine mai masa rubuce rubuce wasu kuma daga cikin malaman tafsiri suka ce shi wannan sunansa shine asif ibn barkhaya ibn barkhaya o kamar yadda littattafan tafsiri suke hikaitowa shi wannan mutumi waziri ne na annabi sulaiman alaihi salam malaman tafsiri suka ce kamar abdullahi dan mas'ud da mujahid da qatada da wasu daga cikin malamai suka ce Allah madaukakin sarki ya bashi ismul lail azam Allah bashi sunan Allah mafi girma wanda idan aka roki Allah madaukakin sarki nan take yake amsawa to wannan kissa da malaiki bana ishara zuwa gareta wanda za ta fito da karamar waliyan Allah maɗaukakin sarki a cikinta shi ne lokacin da annabi Suleiman alaihissalam ya tura wa bilkisu waccan mata ta garin saba'i cewa ta musulunta ko kuma ya zo ya yaƙe ta da ita da dukiyarta da duk abin da ke ji kun san ai alhuda wanda shine je fara ɗaya ko abin ko shine zo kawo gulma da ya je ya yi laifi za a kama shi sai ya ce to na zo maka don labari daga garin saba inni wajattu mar'atan tamlikum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum an as-sabil fahum la yahtaduna ya kawo gulma annabi sulaiman ya ce to shikenan za mu duba magani abinda ka faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya bane idan gaskiya ne shikenan ka tsira an yafe maka an ko ba gaskiya bane sai an hukunta ka har yanzu wannan labarin da ka kawo bai isa ba to shine sai ya tura da wasiƙa aka je aka kai mata innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'alu alayya wa atuni muslimina wannan wasiƙa ce daga annabi Sulaiman akai bismillah da sunan Allah mai rahama mai jin kai alla ta'alu alayya kada ku dagawa da jin kai da isa game da abin da na turo muku na karɓar sabon Allah madaukakin sarki wa atuni muslimina ku zo kuna matsayin masu sallama wa lamarin Allah madaukakin sarki ita kuma sai ta rikice ta ce waye wannan duk ƙarfin mulki na duk shahara ta da bunƙasa ta zai turo mu irin takarda cewa waye na bishi saboda ita a lokacin wannan mata Bilqis tana ɗaya daga cikin sarakuna da suke ji da takama ta mulki kwarai da gaske saboda haka sai ta tara ƴan fada ta ta nemi shawarar su aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadu tace to ku bani shawara game da al'amari na ban kasance ina zartar da wani al'amari ba sai na nemi shawara kuma me kuke gani shine su kuma sai suka ce na hanu ulu quwwatin shadidin wa qananu ulu quwwatin nanu uluwatin wa uluba'sin shadidin amma sai suka ce mata wal amru ilayki fanzuri ma za ta amurina suka ce kin san inda batun gabzawa ne da ƙarfi duk inda ake neman jarumai aka same mu an samu amma dai ba za mu zartar da kuma ba al'amari na gare ki mai kike gani to da yake an ce tana da basira kwarai da gaske sai ta ce za ta gwada annabi sulaiman za ta tara masa dukiya to bismillah atayar atayar to yawa ban injin ne ya kare gaskiya yanzu babu saboda ka inji ba zai tashi ba mala umar inji ba zai tashi ba a lokaci ba ya taba to za mu karasa wannan kinsa in yaso sai mu dakata insha Allah ta'ala sati mai zuwa sai mu dora yawa ita wannan mata ta ce za ta gwada annabi Suleiman alaihissalam domin ta tabbatar da cewa annabi ne kamar yadda ya ambata ko kuma sarki ne daga cikin sarakuna da mulki kawai yake bukata shine ta aika masa da dukiya mai tarin yawa maɗuɗuwa ta ce a kai masa ta gani to falamma ja a sulaimana ƙala atumidunani bimalin fama atani allahu khairum mimma atakum yace bal antum bi hadiyatikum tafrahuna lokacin da aka kai dukiya zuwa ga Annabi Sulaiman alaihi salam da ya kalla sai yace ku me mata da dukiyar ta bana son komai daga ciki ku ga mata abinda Allah madaukakin sarki ya bani na annabta da hikima da mulki khairum mimma atakum yafi alkhairi saboda wanda aka bata dan ita mulkin ta iya mutane ne kadai da kasarta amma Annabi Sulaiman hatta iska tana karkashin mulkin sa tana karkashin gudanarwarsa banda aljanu banda tsuntsaye banda duk wasu dabbobi suna ƙarshen mulkinsa yana gudanar da su to mutumin da yake da irin wancan mulkin zaka ci zaka ruɗe shi da dukiya ko abin da ya kama da haka shi da aljanu yake sawa su nutso a cikin ƙasa su ɗauko masa duke da da yake bukata washe ya tsina kulla banna'in wa gawas wa akharina muqarrarina fil asfat hadha ta'una famnun aw amsik bi ghairi hisab haka Allah madaukakin sarki ya ce masa kai kyauta ga wanda kaga dama ka hana wanda kaga dama haka Allah madaukakin sarki ba annabi Sulaiman alayhi salam saboda haka lokacin da su 'yan saƙon nata suka je suka gaya mata wannan saƙo sai ta tabbatar da cewa annabi sulaiman alaihi salam ba sarki ba ne mai buƙatar mulki a annabi ne mai buƙatar a imani da allah maɗaukakin sarki saboda haka wannan sai yasa ta ce to bari ta tattaro ita da mutanenta su to wajen annabi sulaiman alaihi salam domin su miƙa wuya to lokacin da annabi sulaiman ya samu labarin cewa ga ta nan ta taho don ta zo ta kawo cappa mu baya a zuwa gare shi sai ya ga ai ya kamata ya yi abin da zai gwada ta don ya nuna mata mulkin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi ya fi nata saboda haka akwai gadanta da wancan alhuda-hudan yawa annabi sulaiman ishara zuwa gare shi an ce gado ne bai girma ka ta faran gado wanda duk inda ake neman gadon mulki ya kai saboda haka sai annabi sulaiman ya kalli yan fadarsa da ya tabbatar an ce ta fito tsakanin saba da inda annabi sulaiman yake sham an ce kusan tafiya wata guda ce sai ce ayyukum ya'tini bi arshiha qabla an ya'tuni muslimina a cikin ku yan fada ta waye zai zo min da al'arshin ta gadan mulkin da take takama da shi wanda abubuwan mulkin ta gaba ɗaya malamai suka ce babu abin da take takama da shi kamar shi waye zai iya zuwa ya ɗauko min shi kafin ta ƙaraso kuma a lokacin malamai suka ce saura kiris ta ƙaraso ta kusa ƙarasowa dab take da ta shigo garin annabi sallallahu alaihi wasallam to shine qala ifritu min al-jinni akwai wani takadarin aljanni a lokacin mai ji da ƙarfi da isa da takama ya ce ana atika bihi kabala an ta kuma min makamika kafin yamma an Allah da an zauna aka ce da hantsi ne kafin yamma zan zo maka da shi tafiya wata guda zai je ɗauko shi ba wai ka duba yadda ake faɗa girman gadon da sauransu ba wai nauyin abin nan ɗin ba ma gaba ɗaya ma da nauyin da tafiyar gaba ɗaya a cikin yini guda zai je ɗauko shi kawo annabi sallama ya ce ina ina buƙatar asra'u min zalik wanda ya faka sauri ina buƙatar kafin yamma a kawo shi to anan wannan wannan bawon Allah bai karama sai shi qala alladhi indahu min alkitabi ana atika bihi qabla an an ayyartada ilayka rabbuka shi kuma akwai wani wanda aka bashi ilimin littafi sai ce zan zo maka da wannan gadan kafin ka kifta idanka falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi malamai suka ce wannan bawan Allah da ya ambaci ismin lail azam shi asibu dan barkhaya din nan kafin annabi sulaiman ya bude idan sai rufe sai ga gado a gaban shi kawai sai ga gado a gaban shi tafiya wata guda ya kuwa wannan karama ce ko ba karama ba ce karama ce shi kansa annabi sulaiman sai ya ce hadha min fadlir rabbi wannan falala ce ta ubangiji na liyablu li dan ya gwada ni ashkuru zan gode game da ni'imar da ya bani a cikin mabiya na aka samu irin wannan am akfuru kuma zan butulce ومن شكر فإنما يشكر لنفسه من كفر فإن ربي غني كريم to wannan shine kisa wannan mutumi Asif dan Barkha kun ga wannan ai alqurani ba mu labarin wali daga cikin waliyin Allah ko Allah ya karrama shi da abin da ya saba al'ada yanzu daga nan ma misali kadai kace da mutun daga nan zuwa bata a ce ka tashi ka tabi daga nan zuwa bata cikin ibtawa ido zuwa sabon gari wa zai iya wanda zai iya daga nan zuwa gidan kama a ce ka tabi zuwa ibtawa ido dole muna kallon ka gashi muna ta kallon ka muna ta kifta ido sai baka je ba ka ma ka fita daga masallacin da ba za ka kifta ido ba so amma sai gashi ka ba kifta ido tafiya wata guda an kawo abu mala yace wa qissatu ar-rajul alladhi amatahu Allah mi'ata amin thumma ba'athahu sannan kuma akwai kissar da al-Qur'ani ya bamu labarin ta mutumin da Allah madaukakin sarki ya kashe shi shekara 100 sannan kuma ya raya shi shine aukal ladhi marra ala qaryatin wa huwa khawiyatun على أرشها قال أنا يحيي هذه الله بعد فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى الإذام كيف نشيزها ثم نكسوها لهما وأنا متمي malaman tafsiri sun yi sabani akan wane ne wasu suka ce shine Uzairu wanda Allah madaukakin sarki ke cewa wa qalatil masihu wa qalat al yahud uzair uzair ibn Allah yahudawa suka ce uzair dan Allah ne to zance mafi karfi shine wannan uzairin ba annabi ne daga cikin annabawan Allah ba bawan Allah ne nagartacce kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa yake cewa ban sani ba uzair da tubba shin annabawa ne ko ba annabawa bane saboda haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yi tawakkufi game da al'amarin su to wasu suka ce shi wasu suka ce a wani mutum da ake ce masa izqil wasu daga cikin malamin tafsiri ma suka ce khadir ne amma dai jumhurul mufassirin sun tafi akan cewa uzair ne shine akwai wata alƙarya wasu daga cikin malamai suka ce sham ne garin sham ne akwai wani sarki da ake ce masa buktanassa shi ne zo ya yaƙi garin ya yi rugu-rugu da garin da mutanen garin gaba ɗaya lalata garin bayan ya kashe mutanen garin kuma aka rushe ko'ina to ya zo wucewa a kan jakinsa a kan ta wani alƙaryar sai ya ganta ta zama kufai babu komai kawai sai ɓangori da aramin rugujewa gidaje da sauransu to shi da yake wa kansa da kansa tambaya ba fa shi kaɗai ne an na yi huyi hazihi Allah ba adam wata ya zo ɗannan alƙarya yadda ta ruguje ɗinnan da mutanen cikinta ta yaya zai Allah ya rahaya ta bayan ta riga ta mutu haka Allah maɗaukin sarki yana jin abin da mutum yake furtawa a cikin zuciyarsa sai Allah maɗaukin sarki ya ji shi wani tambayar dai istifhami ne litta'ajib lalil inkar ba wai inkari yake Allah maɗaukin sarki ne iya ba dan bawon Allah ne na gari amma tambayar da yake shine mamaki yadda Allah maɗaukin sarki zai raya waɗannan alƙaryar bayan garin ya ruguje ya zama haka to shi ne sai Allah maɗaukan sarki nan take sai ya kashe shi shekara ɗari sai da ya shekara ɗari a mace sun ma ba a fahu sannan sai Allah ya raya shi ƙala kam labis malamai suka ce sai mala'ika ya tambaye shi ka kai kwana nawa a mace shi ma sai sai labis da yauman kawo ba da yau shi ma mutuwar da ya yi kamar daga safa ne zuwa yamma ya ce au ba da yamma ko kuma daga safa ne kawai zuwa kamar karfe goma sha biyu ya tashi sai balla bitta mi ata ami ka zo da tsawon shekara lokacin da Allah madaukakin sarki ya rayar da shi malaman tafsiri suka ce garin ya riga ya gama rayuwa ya zama gari sosai garin ya rayu kawai sai ta shiga shi a tsakiyar mutane ko ina ana ta da da garin ya dawo yadda yake ya fi da batun da shekara ɗari ya akwai zamani da ci gaba sosai da sosai saboda haka sai ga garin ya rayu ya zama gari sosai da sosai to shi ne sai aga masa cewa Allah madaukakin sarki ya kashe ka ne tsawon shekara ɗari sai aka ce fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna abincin da ya tauri shi a matsayin guzuri ko canzawa bai bai lalace ba bai yi wari ba bai canza ba suka ce akwai inibi akwai asir shine kamar ka ce akwai zoko ko wani abin sha haka wannan abin zoko wannan abin shan nasa kamar yanzu ya dauko shi ya tauri shi babu abin da shekara 100 inibin nasa bai bushe ba yanzu inibi ka aje shi kwana 100 ma zai wata uku amma shekara 100 babu abin da yi amma kuma jakinsa shi kuma ya riddige ya zama kashi babu alamunsa ina fata an fahimta sai Allah madaukakin sarki raba musu abubuwan guda biyu wani sai aka bashi a ɗabi'arsa sai ya lalace kamar jakinsa ya gaji ya mutu har ya riddige har ya zama ƙasa amma abincinsa ba ba abin da to a lokacin kuma Allah madaukakin sarki dan ya azuna masa a yadda yake rayar da batacce sai ya ga kashin nasa wancan wancan wancan bangare na kasa to wancan bangare na kasa yaso nan da ne sai ga kasusuwa sun taru sai jakin nasa ya tashi a matsayin sa kiloton sai ya tsaya sannan sai Allah madaukakin sarki rin karfe shi da nama ɗaya bayan ɗaya guri guri sai da aka karfe shi da nama gaba ɗaya sannan sai fata ta hau kansa sai ga jakin sa ya tashi da a gaban sa shi da wanzur ila wanzur ila himari kayfa nushiza thumma naksuha lahma sannan sai gashi nama gaba ɗaya hau kansa falamma tabayyana lahu qala alamu anna allaha ala kulli shay'in qadir lokacin da ya ga wanda sai ce kai amma na yadda lalle Allah mai iko da akan komai yanzu mamakin ma ya daina yanzu daman ba in kare yake ba mamaki yake to yanzu mamakin ma babu kamar annabi ibrahim ne alayhi salam ai da yace wa idh qala ibrahim rabbi arini kayfa qala awalam tu'min me yace qala bala walakin liyatma'inna qalbi kun ga shi baka Allah madaukakin sarki ya masa aka ce fa khudh arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayka thumma ja'al fi kulli juz'in thumma duhunna ya'tinaka sa'a haka Allah madaukakin sarki ya musu shi ma to Allah madaukakin sarki ya da iko akan komai kun ga wannan shi ma ai wali ne daga cikin waliyan Allah madaukakin sarki wa qissatu jurayd ar-rahib da qissatu jurayd wanda yake mai bauta shi wannan ba a cikin alƙur'ani ta zo ba ta zo ne a cikin hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi jiraid wani bawan Allah ne daga cikin banu Isra'ila ya kasance mai bauta ya kaurace kansa daga cikin mutane ya je ya gina sauma'arsa gurin bauta yake shiga yake bauta Allah madaukakin sarki a wajen ba ruwan shi da mutane idan ya shigo cikin mutane ya shigo ne harkokin sa ya koma amma irin hayaniyar banu Isra'ila da yadda suke abubuwan su na rashin kyautawa shi babu wannan sai ya koma to ka san yadda al'amari yake duk inda mutum yake ya killace kansa ya ce zai ba Allah to zaka samu wasu kuma su haushin sa suke ci so da ka sai ake ganin saushi mutumin kirki ko abin da ya kama da haka to wata rana mahaifiyarsa ta zo yana sallah sai ta kwalla masa kira sai ce ya ubangiji ina sallah ga kuma mahaifiyata sai ci gaba da sallarsa ta ƙara zuwa juraij ya ubangiji ina sallah ga mai sai da saka ya kasa uku ana hudun sai ranta ya baci sai ta masa bakar addu'a ta ce ya ubangiji kada ka kashe shi sai ka jarrabe shi da karuwa daga cikin karuwoyin bani isra'ila to abin da ya faru kenan to lokacin da ake tattaunawa akan sa irin a majalisa an taru gashi can wai shi mutumin kirki duk abubuwan da muke zuwa mu tare mu zauna a majalisa mai kaza mu da sawashi ba zai zo ba ana ta zagin sa sai wata karo take cewa ku bani da shi ne na san abin da zan masa saboda haka kullun ta ci kwalliya ta je gaban sauma ajurai ta ne masa kwakwasa ko kallon bata ishe shi ba ruwan shi da ita ta yi duk abin da za ta iya ta ji hankalin sa yake kula ta to shi ne ta ga taki akwai wani mai kiwon dabbobi shi kuma a ƙasan gurin bautar jireji a nan yake aje dabbobin sai kwanta idan safiya ta yi kora sai cigaba da tafiya to sai ta je ta bijirar da kanta ga wannan makiwacin sai fasikanci da ita ce ta samu ciki tana samun ciki ta je wajen mutane take ga musu cewa kun san cikin da nawaye aka ce a ta ce ai na direjin shikenan Allah da ya hada mun ba da kai ba mutane aka tafi ba bincike ba kuma aka je aka ruguza masa sama aka sako da shi ana ta duka mutumin banzawa kai mutumin Allah gashi nan da sauransu haka aka sako da shi ta ce to wallahi sai mun kashe ka ce ba matsala amma da Allah ku bani dama na yi sallah raka abi in yaso sai ku gama da ni suka ci ba matsala je kai sallarka ya je sallah raka abi kowa ga mai ga mai barandami ga mai addaga mai kaza ana jira ya gama gama ya gama da shi saboda haka yana gama sallarsa sai ya roki Allah madaukakin sarki da ya sa wannan yaron yayi magana ya bayyana wai mahaifinsa shi dan jaririn ki na bayan an haife shi saboda haka sai ya ce da jaririn man abuka waye mahaifinka jaririn sai ce wancan makiyayi mai kiwon dabbobin shi ne ubana jariri ya yi magana yana ɗaya daga cikin jaririn da annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya ba mu labari sun yi magana jariran da suka yi magana tun suna zanin goyo wannan yana ɗaya daga cikin su sahibu jarai ake ce masa kawai sai magana ya ce makiwacin dabbobi shine mahaifina sai ya kuma ya ci gaba da shan nunansa shikenan ya gama aikinsa to shikenan mutanen gari ana ganin haka shikenan sai aka kwanta a gaban zuriyar ana ba shi dan Allah kai hakuri zamu gina maka sama aka da gold da zinari da sauran sai ya ce a shi baya bukata abin da yake so ko kuma ku gina min kayana yadda yake inda ko kanshi kuma min da shi yadda yake bana so ku gina min da zinari da azurfa to haka aka gina masa aka yi ta lallashin sa ana ba shi hakuri saboda an san bawon Allah ne sai mutum addu'a ya mutu to shi shi za kwarai da gaske to shi sa anan ya samu lafiya kun ga wannan ai wali ne amma malamai suka ce abin da yasa Allah madaukakin sarki jarrabe shi saboda wancan saba mahaifiya da yake sallah yake yi mahaifiyarsa ta masa magana yake kula ta sallah fa yake yi malamai suka ce a wancan lokaci abin da yasa yana da zabin zai iya mata magana to amma sai yake gani bare fifita janibin Allah madaukakin sarki kamar janibin mahaifiyarsa amma yanzu kun ga a zamani yanzu ai babu yadda za a mutum yana sallah wani ya masa magana ya amsa ko ba za ta yi ba Allah madaukakin sarki yace ya yi walladina amina stajibu lillahi war rasuli idza da'akum lima yuhyikum malamai suka ce Allah da manzansa kadai manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a rayuwarsa shi kadai ne ko kana sallah an yi zo kira sunanka sai ka bar sallah ka sai ya rasulullah labbaika shi kadai ne amma an ba shi babu wanda zai maka magana kana sallah ka kula shi amma su a wancan lokacin suka aka ce ba matsala mutum zai iya kula wani lokacin da yake sallah to abin da ya fara kenan da Jurayj Allah maɗaukakin sarki ya samu dace ina ganin uwa sai mu dakata anan saboda lokacin ya riga ya tafi insha Allah ta'ala sati mai zuwa sai mu karasa kissar idan mun karasa kissar insha Allah ta'ala akwai wasu ƴan karababin waliyan da nake so dan kawo mana misalan su wanda malamai suka dan kawo a cikin littattafan su wanda za su taimaka mana wajen ƙara sanin wasu daga cikin karamar waliyai wanda malam nan ya dan kawo mana misali ne tunda littafin su takaitacce ne amma akwai misalan karama waliyan Allah madaukakin sarki masu yawa da malaikan kawo a littattafan su insha Allah ta'ala zan kakuro mana kaɗan daga cikin dan bada misali a matsayin a matsayin buga misali Allah ya samu dace abinda muka faɗi dai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah madaukakin sarki ya fi mana وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله saka da alkhairi